ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم
نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام على أتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya wanda ya kadarta mana haduwa a wannan sahiya ta asabar a yau muna 22 ga wata na ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1443 wanda ya dace wa 23 watan 4 miladiya ta 2022 insha Allah ta'ala za mu dasa daga inda muka tsaya a cikin tafsirin alkur'ani mai girma wanda a jiya mun tsaya ƙarshen suratul shekaran jiya mun tsaya ƙarshen suratul buruj wanda insha Allah ta'ala yau za mu tashi harkon suratul inshiqaq na'am
bismillahir rahmanir rahim إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره
بسم الله الرحمن الرحيم da suna Allah mai rahama mai jin kai wannan sura ana kiranta da suna suratul inshiqaq wanda daidai lokacin da lokacin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan sura ta sanu da sunan suratu idas sama'un shaqqat kenan aya ta farko ta wannan sura ita suka ɗauko he suke kiran surar da wannan aya ta farko ta cikin ta yazo a cikin al-muwatta na Imam Malik an Abi Salama anna Abu Hurairah qara'a bihim idas sama'un shaqqat فسجد عندها فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها أبو هريرة الله قال يرداء قريشي lokacin da ya karanta wannan sura ya zo aya ayoyi na can dab da ƙarshe wa idha quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun ana abu huraira yayi sujada abinda ake cewa sujudu tilawa bi ma'ana sujada ta tilawa a lokacin da mutum yake karanta qur'ani wurare kaman 15 ko da makamancin wannan a cikin alqur'ani a lokacin da ka zo karanta wannan waje za ka faɗi ka yi sujada ga Allah subhanahu wa ta'ala sawa'un ya zamanto kana cikin sallah ne ko kuma ya zamanto a haka kake a zaune kana karanta ƙur'ani sai ka zo irin wannan wuraren to abinda za ka yi shi ne sai ka faɗi ka yi sujada ga Allah subhanahu wa ta'ala sujada guda ɗaya tallin tal idan ka yi ta kuma za ka ce sajada wajihiya lillazi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin kenan abinda za ka karanta a cikin wannan sujada to abu huraira lokacin da ya salla a gare su kenan da ya zo ya karanta haka sannan ita wannan sura sura ce wadda ta kumshi kahin mu kai zuwa ga abin da ta kumsa sura ce makkiya bil ittifaq yani an yi ittifaqi gaba ɗaya sura ce wadda ta sabka a garin a garin a garin makka ko kuma ka ce ta sabka kahin hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam sannan wannan sura tana kumshe da darussa kama haka abu na farko ابتدأت بوصف أشراط الساعة وحلول يوم البعث والاختلاف واختلاف أحوال الخلق يومئذ بين أهل نعيم وأهل وأهل شقاء wannan sura ta buɗu ko kuma an buɗe bayani a kanta game da abin da ya shahi wasafi ko kuma bayani akan sharuɗa na tashin kiyama yani in kuka ga kaza alama na tashin kiyama in kun ga kaza alama na tashin kiyama sannan kuma da abubuwan da za su zo su faru na sabanin halayen mutane daban-daban mutane a wannan rana ta gobe kiyama wasu a cikin halin jin daɗi da ni'imtuwa da daraja da kima a wajen Allah wasu kuma a cikin hali wanda yake na wahala da wayo Allah da abin da ya shahi takaici da nadama alhali takaicin kuma bai da wani fa'ida bai da wani amfani a wannan sura ubangiji subhanahu wataala ya buɗe farkonta da bayani akan idan sama'un shaqqat Allah subhanahu wata'ala a farkon wannan sura yana rantsuwa rantsuwan da yake ko kuma Allah yake ba da labari idan sama'u fitina yayin da sama in shakkat ta tsage saman nan za ta tsage gaba ɗaya ta rikice ta zubu daga wannan rana ɗan adam zai gane cewa gaba ɗaya al'amarin rayuwar nan ya zo ƙarshe imana ɗaya daga cikin abubuwan suke nuni akan cewa lalle ana cikin lokacin kiyama kaga sama ta tsage ko kuma saman a karan kanta kaga ubangiji subhanahu wataala ya ba da umarnin cewa a nade ta yanda ake nade takarda yawma natwi samaa ka tayyi sijil lil kutubi kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin to lalle sama za ta tsage za ta tsatsage sannan kuma taurarun da suke cikin ta ma za su zubu to a lokacin dan adam ya san cewa lalle wannan ba ranar wasa bace ba wannan shine rantsuwa na harko da ubangiji subhanahu wataala yayi cewa sama yayin da ta tsage wa azinat li rabbiha ta saurari umarnin ubangijinta sannan kuma ta yi da'a ga umarnin ubangijinta shine ma'anar wa azinat li rabbiha kenan duk abin da Allah ya ce mata ta yi dole ne a gare ta za ta aikata kenan Allah ya ce ta tsatsage sannan kuma azinat li rabbiha ta ji abin da ubangiji ya faɗa mata sannan kuma ta yi da'a ga Allah subhanahu wata'ala sannan wa huqqat ya wajibinta ne ta yi da'a ta biyayya wajibinta ne ta yi da'a ta biyayya a shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala da zai ja hankalin mai imani ya nuna mishi girman alqur'anin da yake hannunka yace law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati llah wa tilka al-amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum لهم يتفكرون ubangiji subhanahu wataala yake cewa law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin da mun sabkar da wannan alqur'ani akan dutse la ra'aitahu khashi'an da ka ganshi a cikin halin nutsuwa halin kaskanta la ra'aitahu khashi'an mutasaddian mai tsatsagewa da farfashewa min khashiyatillah saboda tsabagen jin tsoron Allah subhanahu wataala to anan abinda ubangiji subhanahu wataala ya buga mana misali da shi kamar yadda ya faɗi a ƙarshen ayar wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkaruna yace waɗannan misalle ne muke bugawa mutane saboda su rika tunani kaga dai duk jaraban karhin ka baka kai karhin dutse ba kowane ne kai idan aka buga tsakaninka da dutse mi za yi washewa za kai yani labarin ba zai yi kyau ba to duk da irin yadda dutse yake da ƙarhi da irin ƙarhin da Allah ya shi da shi to amma idan da aka sabkar mushi da alƙur'anin nan da sai ka gan shi a cikin halin nutsuwa amma sai ga ɗan adam duk da irin raunin da yake da da kasancewar shi ba kowa ba kasancen shi ba komi ba amma kuma ga ƙur'anin ya sabka a gare shi na harko ba ruwan shi da karanta ƙur'ani ba tsarin shi bane ba shi ba harakar shi bace ba na biyu ba zai yi aiki da abin da ƙur'anin ya kumsa ba sannan kuma duk wani abin da yake da alaka da karantawar ƙur'anin ma yana ga gaba ɗaya duk kaman an mai da mutane baya shi sa ake karantar da su ƙurani ko da makamancin wannan to Allah yake cewa misali ne Allah yake badawa duk ƙarhinka da duk fitinarka baka kai ƙarhin dutse ba to dutsen ma inda aka sabkar mishi da wannan ayoyin da sai ka gan shi ya kaskanta ya nutsu ya nutsu nutsuwa da take cikakka saboda ayoyi da alkur'ani mai girma da ya sabko a gare shi amma sai dai kash dan adam za ka ga ga ƙur'anin ya sabka amma kuma lauko in kula ba ruwan shi bal hasali ka ɗauki wani abin da za ka ji ana ba da labari ko kuma yake faruwa da gaske da sunan tsubbu ko da sunan sihiri mutum zai rika rubuta alƙur'ani da najasa ya rika zuba ƙur'ani a cikin inda bai kamata ba kuma da al'alla makarancin ƙur'ani al'alla kaza al'alla kaza wallahi yan uwa abubuwan da ake yi da dan adam takadari ne shi yasa Allah ya ce qutilal insanu ma akfaru ma'ana dan adam wani takadarin halitta ne wanda babu mai iya shi sai Allah yanzu akwai wani da yake bada labari jiya kuma haƙi labari ne na haƙiƙa ba wasa ba ne ba a nan da nan yami akwai wasu wai wasu garda aka tara za su yi safkan alƙur'ani mai girma safkan ba a karanta ƙur'anin sai ka yi tsirara aihuwar mahaifiyarka malamin da ya zo wanda shi ne babban shi ya fara kwaɓe kayan shi gaba ɗaya ya yi tsirara ya ɗauko fara karantawa almajirai su haka nutsuwa ta duka wani abubuwan nan ana yi ƙur'anin maimakin ya sa ka nutsu ka yi wane ne a kai yanzu ka ɗauki wannan abin shi ne ma wani abin da da shi za ka saba ma Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa wallahi har kullum karka bari duniya ta shiga cikin ranka kakka yarda kakki yarda duniya ta shiga cikin ranki duk mutumin da duniya ta shiga cikin ran shi wallahi wannan mutumin ya tabe yayi asara kuma ƙarshen labarin shi kwata-kwata ba zai kyau ba me yasa saboda shi gure shi kawai wannan duniya ce za ya same ta kawai alhalalu mahalla fi yadihi shi abinda abinda yake matakin rayuwar shi kawai alghayatu tubarrirul wasila yani manuhan da yake so ya kai to ba ruwan shi manuhan yake kallo ba ruwan shi da hanyar wa zai taka misali yana so zai tayi waccan kofa mutane kaman ɗari nawa anan misali inda zai tattaka saman kansu ko wani makamancin wannan duka zai tattaka su ya wuce shi dai burin shi kai zuwa kofar nan to duk mutumin da duniya ce a ran shi shi gurin shi kudin kawai ke kallo duniya yake kallo mulki yake kallo in dai ya same shi to shi duk abin da za a yi a hanya kahin a kai zuwa ga wannan abin shi ba matsala bane a wajen shi haka za a ga a ce mace ta kawo jinin al'adanta a rubuta qur'ani da shi a rubuta qur'ani a saman allo na karhi a dora saman wuta a rika gasa shi ina wannan ina abin da Allah ya sabkar an dauke su surorin qur'ani an canfa su a matsayin kamar wasu surori na bala'i yanzu misali suratu yasin duk an cina karanta maka yasin ko kuma wani an mai yasin ko an mai wane ne an ɗauki sura kamar wani bala'i da tashi hankali ita kuma labari ne Allah yake badawa na al'ummomin su gabace mu da jan hankali akan cewa mu zamanto masu imani kar da abin da ya same su da mu waye zo ya same mu to amma sai kaga dan adam saboda takadarancin shi duka ya juye waɗannan abubuwa amma ga sama ga duwatsu ga wane ne duka sun zamanto masu da'a ga Allah subhanahu wataala ka duba sama da irin ƙarhin da take da saman nan a tsaye take da umarnin Allah ba abin da ya rike ta ba abin da ya tokare ta amma a daidai lokacin da kuma manzala sallallahu alaihi wasallam yake ce attati sama wa haqqa laha an ta'id sama ta yi ƙara kuma ya cancanta ta yi ƙara yace babu inda za a ajje diddigen kafafa ce a wurin nan akwai mala'ika yayi sujada ko kuma yayi ruku'i ga Allah subhanahu wataala haka za a yi ta har ran da Allah zai tsaga sama ta zubo amma baka taba ji an ce ba kai wani bangare na kaza na sama ya zubo ko wani bangare kaza yayi wani an ga wata kofa ta shiga cikin wani makamancin wani babu wannan to amma duk da irin ƙarhin da take da wa azinat li rabbiha ta kaskanta ta bi umarnin ubangijinta wa huqqat sannan kuma wajibinta ne ta yi biyayya ta yi da'a ga Allah subhanahu wataala ay huqqa laha an tuti'a amrahu ya cancanta ko kuma dole ta ne ta yi da'a ga umarnin ubangijinta li'annahu al-azimu alladhi la yumanu wa la yughalabu saboda shi ubangiji subhanahu wataala shine wanda madaukaki mai karhin da la yumana sannan kuma wala yughala ba wanda ya isa ya hana shi abin da ya ga dama sannan kuma babu wanda ya isa ya rinjaye shi bal qad qahira kull shay'in ubangiji ya buwayi komi ya kaskantar da komi kowa ba komi bane in ba shi ba to wajibin sama ne kaga ta yi da'a da biyayya ga Allah subhanahu wataala shi ma da adam da yake fanɗarewa dama aka bashi in ma shakiran wa imma kafura wa hadainahu najdain a lokacin dan adam sai ya kama turbar da yake ba ta daidai ba ya kama turban saba ma Allah subhanahu wataala sai lokacin da yaga kat yaga hakika yaga abin da ake mishi bayani ya zo ya same shi a lokacin tukun zai rika wayyu Allah ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila kai tuna kai tun kaza kai tun kaza shi kuma a daidai lokacin da wannan kai tun bai da amfani duk lokacin duk abin da ɗan ya aikata a lokacin da ya zo mutuwa zai gane cewa shayi ruwa ne ya aikata abin da ya ga dama na ayyukan fandara ga Allah subhanahu wataala tunda lokacin da mutuwa tana zauwa daga lokacin da mutuwa za ta zo ubangiji subhanahu wataala zai zubo wasu mala'iku sudul wujuh masu baƙaƙen fuska baƙi kirin waɗannan mala'iku su za su zo su zauna a gaban wannan mutumin da ya aikata masha a cikin rayuwar shi za su zauna mazallake cewa maddal basar iya ganin shi malakun za su zauna iya inda zai gani zaga yana ta ihoce-ihoce yana hargoguwa yana wane ne yana kaza yana kaza suna nan suna hantaran shi suna kwara mushi har zuwa lokacin da malakul mutu zai zo shi kuma malakul mutu shi ake jira za zo da wani likafani wanda yake na wuta mai wari yana zauwa sai ya mushi wannan zi'ati garka zai fizge ran fizgewa kawai fizgewa zai ya dora sama wannan abin mai wari ai sama da shi ana zuwa sama kuma la tufattahu lahum abwabus samai ba a bude wa irin waɗannan rayukan ba a bude musu kofar sama daga an je sama ta harko mala'ikun sama na harko za su fara tsine mishi albarka wannan wace irin rai ce mummuna kazamtacciyar rai wannan wane ne ce ai wane dan wane ne ko kuma wacce irwa ne wa ya ja mishi shi ya ja ma kanshi ana cewa aikata alheri ya bar abin da ba daidai ba ya kiya da aka karkar da duniya kar da ta rude ka kai ba kowa bane ba kai ba kowa bane gangan jikinka ba komai bane ba gangan jikinka bai iya jurewa wutar jahannama kai kokari kama kanka rihin asiri tun daga nan gidan duniya har zuwa gobe kiyama kaga waɗannan halittun na Allah subhanahu wataala duka halittu ne masu ƙarfi amma kuma Allah ga sunan sun sun jayu zuwa ga abin da yake umarni ne na Allah subhanahu wataala sannan ubangiji subhanahu wataala yake cewa idhal ardu kuma yayin da ƙasa muddat aka shuhuɗa ta yani gata nan aka shuhuɗa ta ko kuma ka ce a lokacin da ƙasar ya zamanto muddat an miƙe ta ta miƙe zuwat lafiya iwajen wala amta babu tudu babu gangare kawai teren libur ne ko ina sake ke aka Allah zai mai da ƙasar sannan kuma bayan shi ita wannan ƙasar da kake gani wanda aka shifka wannan shiriri ta a samanta ba kuma a samanta ba za a zo a yi hisabi yau tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat Allah ce a ranar da zamu sauya wannan kasar ba wannan kasar da kasari ba za ka wata kasa sabuwa a shuhuda wannan nade ta za'i sannan kuma kasar da Allah zai meke ta zuwat wa idal ardu muddat za a shuhuda ta ba tudu ba gangare ko inanta daidai yake da juna sannan wannan kasar Allah ya ce wa alqat ma fiha za ta watsu za ta yi wurigi da mafiya abin da ke cikinta wata hallar ta rabu da shi za ta rabu da duwar abin da ke cikinta duwar abin da kasa ne na cikin ƙasa ɗan adam ɗin ne a zinariya ce a wani ma'adanaiya na ƙasa ne ko mami ne ne duka za ta watso su a lokacin shi Allah ke cewa can cikin surtu zalzala iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha a ranar da ƙasa za ta hudu duk wani yaunin da ke cikinta haka dan adam shi ma zai fito daga cikinta sun ma nufi hafi ukura fa idahum qiyamun yanzurun Allah ce za mu yi busa na biyu a cikin ƙaho sai kaga mutane suna bullowa daga cikin kabarurrukan su za a je zuwa ga aikin da aka aikata a nan gidan duniya alherin da aka aikata a nan gidan duniya sannan kuma in ba aikata alheri ba hallo sharrin da aka aikata ne hallo shine za a samu da haka ita ƙasa za a shuhuda ta shuhudawa babu zancen tudu babu zancen kaza za a miƙe ta zuwa muddat yani wa alqat ma fiha wa takhallat sanan kuma za ta fitar da duk abin da ke cikin ta wa takhallat kuma ta rabu da shi wa azinat li rabbiha tayi da'a da umur tayi da'a da ji da biyayya ga umarnin ubangijinta wa huqqat wajibinta ne kuma ta yi haka nan ita ƙasa an haɗi maka sama an haɗi maka ƙasa sannan kuma suwa duwatsu haka watar aljibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab zaka ga duwatsu a wannan ranar ta tashin kiyama komi zai dikice ba da kasan shi ba tahsabuha jamidatan kana tsammanin duwatsun nan aka suke suna tsaye Allah ce wa hiya tamurru marra sahab gudu suke da gaske irin gudun da hadari yake yi ko kuma ka ce jida akwai wani kalan hadari mai gudu to yanda yake gudu na haka zaka ga duwatsun su ma sun zama kaman abdiga suna gudu suna tahiya zuwa ga inda Allah subhanahu wata'ala ya ba su umarnin su tahi daga ran nan Adam zai gane cewa lalle fa wannan kwanan ya sha babban da kwanakin da aka yi a baya ubangiji subhanahu wata'ala ya tirsasa zakatan mu akan aikata alheri Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane afu ya ayyuhal insanu ya kai dan adam innaka kadihun ila rabbika lalle kai mai tahiya ne zuwa ga ubangijinka a cikin aikata ayyuka kadi yani wahaltacce ne kai zuwa ga ubangijinka kenan zaka je zuwa ga ubangijinka ta hanyar ayyukan da ka aikata kada han gajiya gajiyayye wahaltacce famulaqihi zaka je ka hadu da ubangijinka subhanahu wataala kaga ana Allah ta ya ayyuhan ya ayyuhal insanu ya kai dan adam musulmi ne ba musulmi bane ba kahuri da wane ne in ma wane ne kai da in dai dan adam in ne kai to ka sani cewa innaka kadihun ila rabbika lalle kai mai tahiya ne zuwa ga ubangijinka ai innaka sa'in ila rabbika sa'yan wa amilan wa amila amali amalan zaka aikata aiki wannan aikin kuma zaka je fa mulaqihi ka hadu da Allah subhanahu wataala da wannan aikin da ka aikata to aiki kuma kala biyu ne imma hadha wa imma zaka ko ya zamanto shukur lillahi subhanahu wata'ala ko kuma ya zamanto kufrun lillahi ko a kafirce ko kuma a yi godiya ga Allah subhanahu wata'ala sannan bayan haka nan kuma innaka kadihun lalle ka sani cewa kai mai tahiya ne ta hanyar aikata ayyuka da kai kawo da zirga-zirga zama bai same ka ba duniya ba wajen hutu bane ba kar wanda ya taba sama ran shi cewa wai zai huta a duniya ba gidan hutu bane ba gida ne na aiki gida ne na gwagwarmaya gida ne na jarrabawa manzala sallallahu alaihi yake cewa a duniya sijnul mu'min wa jannatul kafir ita duniya gidan kaso ce ta mutumin da yake da imani shi wanda kahuri ne shine bai da iyaka bai da ka'ida bai da kaza bai da kaza zai aikata abin da ya dama da sauran ba makamanta amma mutum mai imani to lalle tabbas innaka kadi'un ila rabbika kada hal fa mulaqihi zaka aikata aiki ka aikata aiki wanda lalle aiki ne zaka aikata zaka gaji amma kuma sakamakon da zaka samu a wajen Allah shi zaka rika tunawa yanzu misali zaka yi azumi kai azumi ka wuni kana karanta qur'ani ko ka zo ka saurari karatu ko ka aikata aiki kaza ko ka aikata aiki kaza ka gaji kaga akwai gajiya a ciki amma kana farin ciki kana jin daɗi saboda me saboda tunanin abin da zaka samu a wajen Allah subhanahu wataala na gwaggwaban lada sannan kuma aiki ne wanda babu wani wanda zai maka shi kai kai zaka ma kanka ni ni zan ma kaina ke ke zaki ma kanki ba wani wanda zai jibinci lamarin wani da kowa ya zagi ne aikata aiki wanda zai kusantar da shi zuwa ga Allah subhanahu wataala famulaqihi zaka je kuma ka haɗu da ubangijinka kenan duniya gida ne wanda yake na aiki lalle wajibi mutum mai imani ne ya ga cewa aikata ayyuka managarta kai amfani da daman da Allah ya baka da lokacin da Allah ya baka wajen aikata ayyukan za su saka samu yardan Allah mai girma da buwaya sai Allah yake cewa bayan dan adam ya aikata wannan aikin nan ya aiki ya aikata aikin da zai je zuwa ga Allah subhanahu wataala to yanzu a baka raskwana da lissahi na ƙarshe idan ka je gobe kiyaman nan fa amma man utiya kitabahu bi yamini kaga mutumin da aka bashi littafin shi a hannun shi na dama Allah arzuta mu da haka a ba mutum littafin shi a hannun shi na dama to wannan mutumin fa saufa lalle tabbas yuhasabu za a mashi hisabi hisaban yasira hisabi wanda yake mai sauki duk mutumin da aka bashi littafin shi a hannun shi wanda yake na dama to kaga rayuwa ka tsaya ka aikata aiki alheri saboda kai mai tahiya ne zuwa ga Allah subhanahu wataala kamar da Jabir ibn Abdullahi Allah kada yarda gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Jibril ya ce mishi ya Muhammad ish ma shi'ta fa innaka mayyit ka rayu iya yanda kaga dama karshe dai mutuwa za ka yi duk yanda aka kai aka kawo me za a yi mutuwa za a yi yanzu wannan Ramadan muna nan muna tare muna zaune muna karatu muna kallon juna la'alla Ramadan da zai zo na gaba ba lalle bane ba kowa a same shi ana wani yana nan wani bai nan wacce tana nan wacce bata nan wannan shine sunnan Allah subhanahu wataala ish ma shi'ita ka rayu iyayen da kake so fa innaka mayyit ka sani cewa lalle tabbas mutuwa za ka yi kuma duk yanda kai law ishta alfan inda za ka shekara dubu ka ƙara wani dubun bayan shi ka ƙara wani dubu bayan shi ƙarshen shi me za a ce mutuwa dole ka zo inda za ka tsaya to inda ka tsaya na mutuwa kenan kenan duk yanda aka kai aka kawo mutuwa za ka yi sannan wa ahbib ma shi'ita ka so abin da kaga dama fa innaka mufariqu lalle tabbas zaka rabu da shi wa'mal ma shi'ita fa innaka mulaqihi ka aikata abin da kaga dama tabbas zaka hadu da shi in abin da ka aikata da shi ne zaka hadu da shi to wajen haduwa da shi kinnan shi Allah yace wanda aka bashi littahi shi a hannun shi na dama fa sawfa yuhasabu hisaban yasira ay sahlan bila ta'sirin ay la yuhaqqiq alayhi jami'a daqa'il daqa'iq a'malihi فإن من حوسب كذلك هلك لا محالة yake cewa za a mishi sakamako sakamako mai sauki saboda duk mutumin da aka mishi kokonto da tsanaki a cikin hisabi to wannan mutumin ba abin da zai hana azabtar da shi a ɗauko aikinka na wuni a ɗauko aikinki na wuni a ɗauko aiki na wuni na ce kaza na tafi waje kaza na aikata kaza na zauna waje kaza na ce kaza na duk abin a baka lissahi shi yasa a cikin hadisin Aisha Allah kare da gare take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man nuqisha al-hisab man nuqisha al-hisab uzziba duk mutumin da aka mishi kokunto a cikin hisabi wannan mutumin ba abin da zai hana azabtar da shi man nuqisha al-hisab duk wanda aka mishi kokunto aka maka sala sala aka maka ɗaya bayan ɗaya misali kayi shekara 30 a duniya ko kuma kayi shekara 40 ka balaga kana da shekara 15 daga sha biyar zuwa talatin inda shekara sha biyar a ce a ɗauko aikin shekara sha biyar watanni guda goma sha biyu biyu biyu biyu su sha biyar a maka lissahinsu a zuba maka lissahinsu gaba ɗaya kai kasan babu wanda zai tsira duk abin da ka ce a cikin shekara sha biyar ina duk inda ka zauna duk inda ka tafi duk abin da ka ce da duk abin da ka sha da duk irin alaƙoƙin da kai da kai kawon da kai baka taba samun kanka a cikin wani yanayin da za a ce ba wannan yanayin babu ruwan Allah a cikin shi ta za ka kai labari shi yasa iya daga cikin abu yadda ya kamata mutum ya kula da shi sallah dosiyanka na sallah in ya gyaru to da izinin Allah sauran dosiyan kuma za a musu lise fasi za a bar su wuce wannan shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamah as-salat farkon abin da za a fara ma dosi na farko da za a ɗauko shi ne sallah a cikin ayyukanka da ka aikata kai idan sallan nan ta yi kyau to wannan sauran ayyukan gaba ɗaya sai a bar su dosi bayan ɗaga shi ba amma idan ka ɗauko malafikinka na sallah na farko baka iya tsarki ba ko baka iya tsarki ba baka iya alwala ba sallar ka ga ta nan sai yanda hali ya bada baka iya ruku'i ba baka iya sujada ba baka taɓa zuwa makaranta ka zauna aka karantar da kai sallah ba a hanya ka tsinci sallah ko a gidanku kaga ana yi kai ma kake yi ka shiga uku duk wanda aka ɗauko dosiye shi na sallah aka ga ya lalace to shi kenan komin shi sai an bincika manzala ke cewa man nuqishal hisab duk wanda aka mishi kokonto da binciken kwaf a cikin hisabi wannan mutumin uzziba tabbas sai an azabtar da shi a lokacin qalat sai aisha take cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama alai afalaisa qala allah fasaufa yi hasabu hisaban yasira shin Allah ba ya ce ba wanda ya zaman iya da imani za a mashi hisabi hisabi mai sauki Aisha take tambayar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake ce mata laysa zaka bil hisabi wannan ba hisabi ake nihi ba walakin zalika fil ard wanda ana nihi lokacin da aka zo farfajiyar kiyama za a sauƙaƙa mishi amma idan ya zamanto wannan mutum an mashi kokonto cikin hisabi to ba abin da zai hana a azabtar da shi to lalle wasu za a ba su littafin su a hannunsu na dama shi ne Allah ke cewa amma man utiya kitabahu bi yaminihi duk wanda aka bashi littafin shi a hannun shi na dama fa sawfa yuhasabu hisaban yasira za a mashi sakamako sakamako wanda yake sassauka sannan kuma wayan qalibu ila ahlihi masrura ay yarji'u ila ahlihi fil janna zai tai zuwa ga iyalin shi a cikin gidan aljanna masruran a cikin halin farin ciki yana walwala yanzu ka duba wani matsayi ne a duniya zaka samu ko su kudi zaka samu ko ka samu kaza ko ka samu kaza ka rika jin cewa kai a duniyar nan kamar babu ya kai a yanzu to duka wannan wahala ne da hayaniya na rayuwa in jin daɗin ne karewa zai in kudin ne kare in mulkin ne karewa zai in mine ne kaza in mine ne kaza to wannan darul khuld ce darul na'im gida ne wanda yake na tabbatuwa kuma gida na jin daɗi jin daɗin kuma da bai ƙarewa daga ran da aka ce wani ya mutu ko wacce ta mutu yar aljanna ce ko ɗan aljanna ne to shi da maganar matsala ya ƙare da ita a rayuwar shi an ƙare shi kenan har abada kuma za a je a shiga wata rayuwar da batta da limit batta da iyaka jin daɗi ne ba kada wani gurin cewa sai ka tashi kaje kayi aiki sai kaje kasuwa sai kaje wane ne ana ta gwagwarmaya ana ta wane duka wannan babu kawai jin daɗi ne da banza kamala ka wanke goma ka tsoma biyar kai ba ma haika wanke goma ba jin daɗi ne malam mustamir ila mala nihaya gidaje na alfarma gidanka kai kadai ya fi duniyar nan so goma kai kadai ranka inuwa inuwa guda ɗaya daga harkonta zuwa ƙarshenta sai a sai an samu doki maguji doki wanda ya ƙware a gudu ya yi sai ya yi kwana sattin yana gudu bai ƙare ba tsawon inuwan nan guda ɗaya tak ga gidaje ga ƙoramu daban-daban zumuwa kake so babu zancen a ce a wani bai shan kaza wacce bata cin kaza likita ya hana ka babu wannan jaraba a aljanna kawai lahiya launin komi kake so ولكم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها ولكم فيها ولكم فيها ما تشتهيه الأنفس كنا da abin da rai yake so duk wani abin da ka saka kaji cewa kana so kawai aljanna akwai shi ko miye ko menene in dai ka sako shi kana so to akwai shi kamar da manzala yake bada labarin wani mutum manomi wanda zai je shi gidan aljanna a cikin gidan aljanna yake jin daɗi ya yi jin daɗi ce shi yanzu noma yake so yake ya je ya noma wani abu ya ɗoka kuma da hannun shi ci wannan abu a ce mashi je wuri kaza yana noma yana shifkawa kai tsaye abin yana hutowa yana hutowa kuma tuni ya yi ɗiya ya ɗauki wannan abin ya ci saboda jin daɗin da ɗan aljanna yake ciki ga wata kasuwar ake zuwa ana ga juna in aka je a ka subhanallah in suka ta yi kasuwanin suka dawo wajen matan su mata ke sai su ɓace matan Allah ya ƙara ma mutanen kyaukin ƙaruwa yake arzikin ƙaruwa yake kan babu wani abu a tsaye a waje guda barantana har ka ji zuciyarka ta gajiya a jin daɗin ƙaruwa ne yake hauhawa yake na gobe daban yake da na yau na kaza daban haka kuma babu iyaka babu ƙarshe babu ranar da za a ce ya ƙare irin duniya a ce an tada ta shi kenan kowa ƙare a babu wannan to ya ake samun wannan gidan shi ne aikin alheri dole sai mutum ya yi a yaga da duniya yani karka auri duniya ta zamanto maka ita ce wani abin da za ka rika takama da ita ka rika jijji da ke da duniya ba bakin komi take ba kar ta bata maka wancan jin daɗin da bai da iyaka sannan kuma babban takaicin da tashin hankali inda ce baka samu jin daɗin ba za a kashe ayi ya leta ne kun tutura ba kahure suke cewa ina ma a ce amira su amira su ne ƙasa a halin babu wannan in ba a shiga can ba akwai inda za a shiga tulle tabbas wajibi ne mutum ya ma kanshi da kanshi wazi fa sofa yuhasabu hisaban yasira za a mushi sakamako sakamako mai sauki sannan kuma wayan qalibu ila ahlihi masrura ya koma zuwa ga iyalin shi a gidan aljanna yana mai jin daɗi yana mai cikin jin daɗi game da abin da Allah ya bashi na ni'imomi da ayyuka da jin daɗi da morewa wanda bai da iyaka manzala sallallahu alaihi yake cewa a cikin gidan aljanna takaice bayanin abin da yake cikinta akwai abin da ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba zuciya ba taba hararowa ba na akalla a ji daɗi ko a ji a ji daɗi ko kuma a saƙa a rai yanzu baka da kobe ba an ka saƙa wasu abubuwa sai ka ji kaɗan haka sai ka yi murmushi kana tunanin ina ma a ce wani abin ya haɗa ko kuma a mawalki kai mawalkin cewa ka samu kaza an yi kaza an yi kaza kana horin ciki to irin wannan saƙe-saƙen ma duk da saƙawa ɗadam da irin lissahin ɗadam da kalkilkin shi na aji daɗi baka isa baka lissaho ka kalkilo irin daɗin da ke shiga aljanna kawai sai wanda je gani Allah ke ta manzala ke ta iqra'u in shi'tum ku karanta in kun so fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun babu wata rai da ta san abin da aka mata tanadi na abin jin daɗi a cikin gidan aljanna sannan kuma wani abin sakamakon na aikin da mutane suka aikata nan gidan duniya Allah ya sa mu daga cikin wanda za su aikata ayyuka managarta fa fa sau wannan mutumin zai komo kenan zuwa ga iyalin shi masururan iya cikin halin farin ciki da jin daɗi to wannan shine kaso na farko wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya bada labari wanda zai amshi littayin shi a hannun shi na dama sannan kuma sakamakon hisabin da za a yi ayyuka ne ko kuma aiki abubuwa ne daban-daban hisabin na sai an yi shi kala kala kala kala kala yanda dan adam sai ya gamsu a cikin zuciyar cewa an gama mushi adalci kaga na farko za a auna su takardun aikin a karan kansu za a auna su sannan bayan takardun aikin aikin ma a karan kanshi Allah zai yi shi a matsayin wani abin da za a iya auna shi sannan abu na uku kai a karan kanka wanda ka aikata aikin za a ɗoke ka a ɗora ka saman sikelin iya yauninka iya imaninka shi samun zalla ke cewa za ka ga wani mutum ƙato mutum ƙato wanda ya kuna ganin shi ƙarshe ne amma la ya zinu inda Allah janaha ba'udatin a wajen Allah bayyada yaunin ko fifike sauro yanzu irin wani kattan kahu arna na irin amurka wanda ake har ake ake kukan cin abincin da suke yi ina tana wata shekara bbc ake cewa wai a mary central na wasu jihohi a cikin amurka ta hana bude irin waɗannan ƙanƙanin otal ɗin na cin abinci saboda mutane jarabanci ce a daidai lokacin da kuma wasu mutane sun sa wani kamfanin jirgi ƙara akan cewa ai suwar suke wai mutane wanda suke ramammu su suka kai karan wanda suke da katon jiki aka zo hawa jirgi kujerar take da mutum guda biyu ai su suke ɗaukar kusan plus ɗaya da rabi su a rabin da suke ɗausanuwa to irin wannan gabza gabza mutane wanda musu da imani kai kana ganin shi ƙato to in aka zo aka ɗora shi saman sikeli gobe kiyama kaga sabro ba sabron ba fiffigen sabro yaunin wannan mutumin ko fiffigen sabro bai kai ba a wajen Allah to kowa kuma iya aikin shi iya irin abdullahi dan mas'ud wata rana wasu daga cikin sabai suke ma kwabrin shi dariya suka ci ayya da kwabri dan kararrami da ake kira shi kalele manzon lake cewa kuna kuna kuna dariya ga kwabrin shi wannan kwabrin nashi irin yaunin shi in aka dora shi abin awo gobe kiyama ka kenan za a auna mutum kai a karan kanka sai ma sai auna ka to waɗannan duk iya daga cikin lissahi da hisabi da za a yi kuma su takardun da za a bada a hannun daman nan ko a hannun hagun akwai mataki da takardun watsa su ne za a yi wanda aikata alheri ya zo mashi a hannun shi na dama wanda aikata sabani kuma ya zo mashi a hannun shi na hagu shine kaso na biyu da Allah ba da labarin cewa amma man utai kitabu na
wa amma man utiya kitabahu wa ra'a wahdi fa sawfa yad'u thura wa yasla sa'ira إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا نعم وبنجي سبحانه وتعالى يكي wa amma man utiya kitabahu wara azharihi kaga wanda aka bashi littafin shi ta gadan bayan shi ta gadan bayan shi yani aka bashi a hannun shi na hagun min wara azharihi daga gadan bayan shi daga baya za a bi kuma shi saboda ba tsabagin ta shi ba kowa bane ba a bashi littafin shi a wannan bangare wara azharihi daga an ba shi littafin a lokacin sai ya ce fa saufa ya du'u subura a lokacin zai rika kira subura subura asara hallaka na hallaka haka zai rika wadi haka zai rika cewa ya hallaka a wani Allah ke ce la tad'u al-yawma suburan wahidan wad'u suburan kaseera ai kaka ce ka hallaka kadai in ka hallaka kadai ne ai mai sauki ne ka hallaka ne da yawa hallakoki ne da yawa saboda ka sa kanka cikin matsalar da har abada ba za ka mutu ba fa saufa yad'u subura a lokacin wanda aka bashi littayin shi ta bayan shi ta hannun shi na hagum zai rika cewa hallaka shi hallaka shi hallaka shi yana cikin wannan bayani da wannan jaji da nuna cewa shi ya tabe yayi asara Allah ce wa yasla sa'ira za a ɗauke shi a sanya shi ta sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura shi wannan mutumin ya kasance yana mai horin ciki a cikin iyalin shi a nan gidan duniya yana abin da ya ga dama yana mune abin da maka dama za mu zai saba ma Allah iyalan shi yana cikin horin ciki amma miskini la yufakkiru fil awaqib baya tunani akan me zai iya biyowa baya har a yanzu ɗanar idan ya zamanto mulki ya yi mulki ko wadata ta yi wadata ji yake ba wanda ya isa ya tanka mashi yana kamar shi a lokacin to zai gane cabe da wayo wannan mutumin innahu kana fi ahlihi masrura ay la yakhafu mimma amamahu bai tsoron abin da ke gaban shi ashe bai san ba abin da yake gaban shi bakin ciki ne wanda yake at-tawil wanda yake mai tsawo to haka Allah yake bada wannan labari a cikin suratu haqa Allah yake bada labarin wanda aka bashi littafin shi a hannun shi na dama ana bashi zai ce ha umqra'u kitabiya
fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni wanantu anni mulaqin حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية ubangiji subhanahu wataala ya bada labarin wanda aka bashi littafin shi a hannun shi na dama zai ce ha umu qra'u kitabiya ku amsa ku karanta littafina inni zanantu ni ina da tabbas anni mulaqin hisabiya cewa zan samu hisabi kyakkyawa a wajen ubangiji na Allah ta fahuwa fi ishatin radiya a yau yana cikin rayuwa yardadda fi jannatin aliya a cikin aljanna madaukakiya qutufuha daniya abin marmarinta a kusa yake ba sai ka wahala ba bakka ce a ce wani ya kamu da tsutsan ciki ya kamu da wane a komin talahiya launi duk wani abin da yake hayaniya na wani rashin lahiya kanka yana ciwo haƙorinka yana waye ya tsakata ƙiya a wani ƙwalsa gare shi wani cutar sukari gare shi wani an hana shi cin nama babu wannan duka gaba ɗaya lahiya launin fahuwa fi ishatin radiya iya cikin yin rayuwa yardadda ita kuma duniya kowane ne kai wallahi babu ishatin radiya a cikin gidan duniya babu shi in shugaba ne ya samu mulki yana fama da 'yan adawa sannan kuma yana fama a cikin gidan shi kadai la'alla wani dan shi ya fandare la'alla wata ɗaya shi ta fandare la'alla matar shi ta yi kaza la'alla 'yan uwan shi sun hana shi sakat la'alla wane ganin jagulgulo da dama zai zo da baibaye dan adam a nan gidan duniya duk da cewa iya da mulki duk da cewa iya da dukiya amma kuma sakat ya tsaya ilin washin kirki wallahi bai hankali ba wannan abin sai gagare shi duniya kenan gidan hayaniya ne kawai ba wani gida bane ba na huta ko kuma na jin daɗi kai da kake ga cewa wani ya kai matsayi kaza in ka kai matsayi kaza zaka samu jin daɗi sai ka kai wannan matsayi sai ya gane cewa da sauraye ashe ko hanya baka kama ba to rayuwa yardadda rayuwa ta jin daɗi sai gina aljanna fa huwa fi ishatin radiya fi jannatin aliya qudufuha daniya komin ta aku sai yake kuma komi mutawaffi komi akwai babu zancen abu kaza ya kare ko abu kaza lokacin shi ya wuce babu wannan komi akwai a kowane lokaci kuma bugu da ƙari waɗannan ciye-ciyen da za ka yi ka yi shaye-shayen nan ba za ka yi bawali ba za ka yi bayan gari ba duka su an hudda su daga cikin tsarin rayuwarka ana gidan duniya ba za ka ci abu mai ƙamshi yana kana jin daɗi amma ya zo huta kuma hallau kai da kanka za ka ji baka jin daɗi kuma kowane ne kai duk jarabanka in mi ka kai a mulki in mi ka kai a kuɗi in me kai a dangantaka wannan matakin sai ka zo sai ka wannan ganawa sai ka yi ta daga kai sai kai babu wasu jami'an tsaro aka zo su ma su tsaya nan eh wannan ganawa ce za a yi wanda take ta kai da kai ba bukatar kowa a wajen dan adam kenan to amma gobe kiyama duk wanda ya samu gidan aljanna babu wannan mace ce babu zancen addauratu shahariya duk wata kina kina kina jin al'ada babu a wani magana aihuwa an yi wane ne babu kawai lahiya launi ba matsalan komi sai jin daɗi ba wata doka a ce dole sai kun yi kaza ce an ɗora muku sallah biyar an ɗora muku kaza an ɗora muku azumin ramadana duka wannan an ƙari in an yi sai na jin daɗi da walwala da morewa amma wahala dai abu mai suna wahala wani abu ne wanda babu shi a cikin aljanna suna ne wanda babu shi babu shi a cikin wannan wurin da haka wallahi kowa ya ma kanshi gargadin samun wannan waje da samun wannan gida Allah ya datar da mu ubangiji subhanahu wataala yake cewa idan ya zama ya shiga gidan aljanna na qutufuha daniya fi jannatin ali a cikin aljanna madaukakiya karshe wannan Allah zai ce kulu washrabu ku ci ku sha hani'an a sakaka ba wani damuwa ba komi me yasa bima aslaftum a dalilin abinda kuka gabatar fil ayyamil khaliya a cikin kwanakin da suka gabata sallah da kai qiyamul layl da kai karatu qur'ani da kai itikafi da kai wane ne da kai ayyuka alheri da kai aikata sadaka ce taimako ne agazawa ne wane ne kai wannan ayyuka ce dalilin wahalan da kai baiwa Allah kin wahala zo ki huta bawon Allah ka wahala zo ka huta ka ka rabu da wannan jarababben gidan nan ka rabu da gidan wahala yanzu gida ne na jin daɗi da morewa sai ka so na biyu Allah ya ce wa amma wanda ta kitabahu
وأما من أوتي كتابه وراء وأما من أوتي كتابه bishimalihi بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa wanda kuma aka bashi littafin shi a hannun shi na hagu zai ce ya laitani ya kai can shi lam uta kitabiya ina ma ba a bashi littafin ba bai san ba me ake ciki walam adri ma hisabiya ina ma bai san ba hisabin shi sakamakon shi bai sani ba ya laita hakaratil qadiya ya kai can shi zai rika bayani akan kai can shi wannan abu ya zamanto abin hallaka a gare shi sannan kuma bayan haka nan dukiyar shi da ya tara a duniya ma agna anni maliya dukiya ta bata bata amfana mini komi ba mutum ya tara duniya ya tara duniya ya tara duniya masallaci guda ɗaya bai iya ginawa ka mutu ka bar takardun gidaje ɗari da ɗoriya ka bar gidaje ɗari biyu ɗari biyu da wani abu bakka da masallaci guda ɗaya tallin tal ma agna anni maliya kai can dukiya ta bata amfana mini komi ba ga dukiyar nan ya tara amma ko abin da ke da ita duk abin da ka gaina a da dukiyar nan to abin da Allah baya so ne abin da Allah baya so ne duwar aikin lalaci to da dukiyar da zai duwar abin da Allah baya so da wannan dukiyar zai amfani da- ya aikata wannan aikin zai zo ya tsaya ya rika ma mutane jaje na banza kamar da za ka samu mutum misali lokacin da ya samu daman da zai iya ayyuka- aikata ayyuka na managarta ya taimaka wa addini shi ya taimaka wa ‘yan uwan shi ya taimaka wa kaza ya taimaka wa kaza sai ga duka yaƙi ya je ya shiga wata rayuwa ta banza sai lokacin da ya retret ko kuma kuɗin suka ƙare ya zama tsohon alhaji ya talauce ko kuma a yanzu kawai duniya bat ta yi da shi sai ya komo kuma ya riƙa muku lissahi wallahi lokaci kaza na mallaki kaza kaza ma da kuke gani kaza lokacin ainihin nake gudanar da shi aikin banza kenan me amfanin tarihin da zaka mutane tarihin takaici da sa tansiyon bai da amfani saboda ba kai abin da ya kamata ba shi ba bai yi abin da ya kamata ba yanzu ya zo yama ya tsaya yana ce ma'agna an nimaliya halaka an ni sultaniya mulkin shi ya halakar da shi ya mulki an ba shi daman da zai iya ma addinin shi aiki amma ya ƙi kaga mutum ya samu mulki abu na farko da yake yaƙi da shi shine addinin shi ko kuma allakal ko da bai yaƙi da shi ba sai ka ga ba ruwan shi da addinin saboda mi saboda daga an yi magana addini sai daga a munan laicite ce mana magana ce ta ba ruwan allah da mulkin da muke yi ƙasa ce wadda take da yi layif ne ba ƙasashe ne wadda suke tsarin su tsari ne na ba ruwan allah kawai babu zance a ce wannan addini kaza wannan kaza wannan kaza wannan kaza a daidai lokacin da shi wannan mutumin da yake wannan maganar inda zawwaye wajen takara ya tsaya aka ce kai jama'a wannan mutumin wadda kuke gani ya zo rayuwar nan ta duniya ba ta hanyar aure ba me aure addini addini ne za a zo a ce malam ya malam ya zo a yi siga a yi wane ne a bada sadaki ko shi kenan amma in ya zo ya tsaya zai rika alfaharin cewa shi dan gidan wane ne me yasa a dalilin alfarma aure alfarma aure auren na kuma addini ne sannan kuma idan da misali za a zo a jehe shi a ce ai ana ana ana yakin zabe aka ce ai wane bai sallah ka ku zabe shi akwai wanda zai zabe shi billahi azim ba wanda zai zabe shi wanda kaga ya zabe shi to yayi nisa a cikin harkar duniya shi ma yana dabda fasa sallah ko kuma sallah ma dai yi ne yake saboda kar a gane cewa bai sallah shi zai zabe shi duk aka zo ana kokarin a kakkara abin da addini saboda a zabe su amma daga an zabe su kuma sai kwatanta muku cewa ba ruwan harakan mulkin su da Allah to ina amfanin abin da za a ce kuma ba ruwan Allah da shi ai wannan abin me amfani shi bai da amfani ka ce kai kana wani abin da ba ruwan Allah da wani abin to me amfani abin naka la'atacce abu ne kenan amma sai ga ana ana ta kokarin nisantan nisanta abin da yake addini ne sai kaga audience za a bada hede kaga wasu wasu mawaka yanzu ka duba ga kwanan baya wani mawaki ko wani aka gado shi da shugaban kasa da sarka da dan kunne da wani waye ana subhanallah yanzu nan da ce in ba wani malami na ce yana son gane shi in ba hankali ba lalle tabbas ana suna ba da dama a gani amma ba kowane lokaci amma ga irin wannan da ya kamata ka kama shi ka bashi gashi ka kai shi gidan kaso na kolo ko kuma a kama a kai shi gonar shinkafa nan ya ta noma kaga wai ana taba da shi ana dariya me abin dariya za ka yi dariya ga mutumin da ya fan dari mutum a ji hankalin shi ko muka hanyar dide to haka za ka samu mutum in ya samu mulki maimaki ya kusanto da mutanen kirki sai ya kusanto da matsiyata mutanen tsiya kuma a zo a yi ta shimka tsiyan nan wanda ba za su ce maka Allah ba za su ce maka za ba haka za su zika ziga ka su rika ziga ka ku yi ta hauka sai mulkin ya kare lissahin mulki yana saman kanku ka je gobe kiyama ka tsaya ka rika cewa ma agna anni mali ya halaka anni sultaniya kana cikin jajan Allah zai ce kai kuwarce shi khudhuhu faghulluhu summa aljahima salluhu summa fi silsilatin zar'uha 70 zira'an faslukuhu mi yasa innahu kana la yu'minu billahi alazim bai imani da Allah ba wala yahuddu ala ta'amil miskin ba ruwan shi da ciyar da miskin yanzu nan nan nan da harkon karatun nan an yi bayani akan gidajen da ake taimakawa na irin nan marayu da masu karamin ƙari wane gida ne wanda gashi nan mallakan gwamnati ne a ce duk wanda ya kasa da aka yi can ai gwanda ku yi gidajen saboda la'alla kai shugaban kai ne za ka kasa kuma nawa aka yi a ƙasar na an yi shugaban ƙasar da ya gama mulki ya zo ya jarrabu da wata rashin lahiya sai da ta kai ya yi bara a ƙasar waje tukun za a taimaka mashi da kuɗin da zai ta yi likita amma ce lokacin da yana mulki da ya shirya wasu wuraren da za a iya taimaka wa gajiyar irin shi kaga ya kai shi ma ajiya ma kan shi ruwa zama ku duniya kawai kowane lokaci tsare-tsare ne na ba ruwan Allah tsare-tsare ne na ba ruwanku da gajiyayyi tsare-tsare ne na ba ruwanku da duk wanda ya kasa in kana yi a yi da kai an baka yi kuma tohi a mera kage tsari ya zama to tsari ne irin na turawa yani mutumin da yake da shi za a yi wanda ana ga cewa ba a yi amfana da komi tare da shi to sai dai a kai shi gidan tsahi ajiye shi ba ka suke ba sai mutum ya ɗauki baban shi kai gidan tsahi ajiye wai a wannan zai takura ma rayuwarsu zai zai rika bata musu wannan ana fama a yi rayuwa ga harkoki ga wane ne ga wane ne a kawo wani tsoho ajiye da takura wa jama'a ko kuma a ta wasu abubuwa kasa fahimtar juna ya kasa fahimtar mutane sai su ɗauka su kai shi su ajiye shi to duk wanda ya mulki bai ma Allah wani abu ba wallahi zai yi bayani mulkin Allah baka hanya ta ka samu gidan aljanna idan ko ka aikata ba wallahi zaka samu da zaka hadiyo Allah innahu kana la yu'minu billahi alazim wa la ya'uddu ala ta'amil miskin Allah ce fa laysa lahu al-yawma hauna hamim wa la ta'amun illa min ghislin la ya'kuluhu illa al-khati'un abincin da za a rika bashi shine abinci na kayar daukara walakantaccen abincin da yana ci yana yana fasa mishi makogoro kuma haka zai rika ci Allah kiyaye to duk mutumin da aka ba shi littayin shi a hannun shi na hagum wannan mutumin taɓewa da asara ya tabbata a kan shi shi ne ana Allah ce wa amma man ute kitabahu wara a zahari fa sawfa yad'u subura zai rika cewa ya halaka ya halaka ya halaka Allah ce ihun da zai rika ihu ne na banza yana cewa ya halaka Allah ce kaka kira halaka diya ka kira halakoki da yawa sannan kuma a ƙwara musu cewa islauha fasbiru aula tasbiru sawa'un alaikum ku shiga ko ku yi haƙuri ko kakku haƙuri oho matsala ku ce in kuna so ku jure in kuna so kar ku jure ma duka dai kuka jama kanku Allah ke cewa innahu kana shi wanda mutum ya kasance fi ahlihi a cikin iyalin shi ana gidan duniya masrura yana cikin horin ciki yana yana horin ciki akan sa'a ma Allah da yake yana tsammanin ba abin da zai ibewa ba amma amma amma musulmi wani abu har su aje a rika bada labarin cewa ai da muka samu mutanen ba su ji daɗi ba mun musu kaza mun musu kaza yana horin ciki da wannan innahu zanna allan yahur miskini talaka abin tausayi ya zunnu yana tsammanin ya taƙidu yana tsammanin cewa allan ya hur wai ba zai koma zuwa ga Allah ba tsammani yake daga duniya sai kaduna da ake cewa a ina malam daga duniya sai barzahu daga barzahu sai ranar tashin kiyama daga ranar tashin kiyama kuma sai wuta ko aljanna to shi wannan mutumin da aka bashi littafi a hannun shi na hagun a rayuwar da ya a duniya ya zunnu innahu zanna allan ya hur yana tsammanin ba zai koma zuwa ga Allah ba ai kana ya'taqidu annahu la yarji'u ila Allah yana tsammanin ba zai kuma zuwa ga Allah ba wala yu'iduhu ba'da mauti yana tsammanin ba Allah ba zai tayar da shi bayan ya mutu manzala dai karanta wannan gaba a daidai kureshawa duk da larabcin da suke ji da alfaharin da suke da larabci wannan kalimatu allan yahur aka kasa samun wanda ya san ma'ananta a cikin garin makka alhawr alhawru shine arruju' aka ɗarwaye lattija maka kaf aka rasa ta aka haɗa kwamiti aka ce a taitai ƙauye sun da yanzu mummuna haɗa da wannan mutum ya zo ya karanta wannan abun kuma larabci ne tabbas kuma tsarin larabcin ba da ba a taɓa yin irin shi ba babu wani tsohon da ya taɓa jin wani tsarin larabcin da yake kama da ƙul'ani barantana ɗan shi barantana da suka biyo baya to yanzu mu koma mu ce mashi mi ake nihi da wannan yahurgin alhaura suna ga kuma kamar wani kaskanta ne da komawa baya sai aka hada kwamiti aka tura shi kauye suna zuwa kwamiti yana zuwa kauye kan ya shiga kauyen sai suka iske wani yaro da ya wani yaro yana wasa ya dauki kibiya da kwani ya ja haka ya ja ya ja ya ja sai albashi sama sai ya ce kada sahami Allah ya hu ya ce saura ɗiris kibiya ta taƙi dawowa kansu shekaru suka samu amsan abin da suke na sau komo to dan adam yana tsammanin cewa annahu innahu zanna allan yahudan tsammanin ba zai koma zuwa ga Allah subhanahu wataala ba ai kana ya'taqidu annahu la yarji'u ila Allah wa la yu'iduhu ba'da mautihi qala qala ibn abbas wa qatada abdullah da abbas shida qatada da wasu daga cikin malamai suka faɗi haka idan aka ce al-hawru shine ar-ruju yana tsammanin ba zai koma zuwa ga Allah subhanahu wataala ba Allah ce bala kwarai kwa tabbas inna rabbahu bala kwarai me amsan shi lalle Allah mai tayar da wannan mutumin ne bayan ya riga ya mutu inna rabbahu lalle ubangijin shi kana bihi ya kasance game da shi wannan bawan basira Allah ya san abin da ake ciki ciki da bai ai aliman khabiran mai ilimi ne akan abin sannan kuma mai cikakken labari ne akan duk abin da yake faruwa akan wannan bawan nashi kenan babu wani bawa da zai zo aikata wani aikin da zai ɓoye wa Allah subhanahu wataala ko kuma a ce a wani yana aikata aikin da ba a san me yake yi ba a ku ne ba ku sani ba shi Allah ya sani ya'ani bala sayu'iduhu Allah kama bada'ahu wa yujazihi ala a'malihi khairaha wa sharraha lalle Allah mai tayar da dan adam ne bayan ya riga ya mutu sannan kuma mai bashi sakamako da aikin da bawan ya aikata ko alheri ne ko kuma saɓani shi ne in alheri ka aikata za ka ga alheri idan sharri ne za ka ga sharri aljaza'u min jinsil amal za ka samu sakamako daidai gwargwadon iya abin da ka aikata nan ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata sai mu tashi aya ta goma sha shidda a gobe da izinin Allah subhanahu wata'ala sannan kuma daga fara karatun nan zuwa yanzu akwai wata baiwar Allah wadda ta aiko ƙur'anai guda uku da zimmar a sa su a cikin masallaci kuma an ba ma kwamitin masallaci ubangiji subhanahu wataala ya saka mata da alheri sannan bayan shi karatu da aka yi akan taimakawa marayu da sanya hannu a cikin ayyuka managarta wata baiwar Allah daga ƙasar Saudiya ta saurari karatun nan kuma ta aiko kuɗi kusan jika 150 wanda za a taimakawa marayu kuma a sa su cikin wasu ayyuka da suke na alheri ne sannan kuma a ɗaiɗaikun mu ma ubangiji subhanahu wata'ala ya sakanta wa kowa da abin da yake yi na gudunmuwar da yake bada wani alheri fatan mu Allah subhanahu wata'ala ya sanya da mu da su gaba daya Allah ya sa mu tsira ubangiji ya ma rayuwar mu albarka waɗanda suka taimaka na Allah subhanahu wataala ya alkinta rayuwarsu Allah ya taimaka musu Allah subhanahu wataala ya albarkanci dukiyarsu kuma mu ma Allah ƙara mana ƙarfin gwiwa akan aikata ayyukan suke mana garta tun daga masu saurare da masu karatu da dukkan wanda yake bada wata gudunmuwa ubangiji subhanahu wataala ya sakanta mana da alheri gaba daya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم وفقنا خيري الدنيا والآخرة اللهم يسر ولا تعسر اللهم هون علينا مصائب الدنيا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا اللهم وفقنا يا حي يا قيوم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله